wa mallahu malun tajibu fihi zakatu wanda yake da dukiya zakata wajaba a ciki wa alaihi dainun misluhu amma a kansa ana bin sa bashi shigen wannan dukiyan misali ina da miliyan biyu aga ya kai nisabi yadda muka yi bayani ana bi na bashi kuma ya kai na miliyan biyu au yankusuhu an miqdari malin zakati au ko kuma bashin da yake kan shi din in ya biya bashin to ragowan bai kai nisabi ba to fala zakata alayhi babu zakka kansa illa an ya kuna inda min ma la yuzakka min urudin muktanatin sai dai idan a wajensa akwai wasu kayayyaki wanda aka ajiye su wanda ajiya ne kaya ne na ajiya ba wanda aka sai aka ajiye ta kwana ba wanda ake kasuwa da shi ba wanda irin wayannan kayan babu zakka a ciki au raqiq au ko kuma yana da bawa au hayawan muktanatin au ko kuma yana da dabba wanda yake wanda yake shi ma irin su doki irin su jaki wanda kawai amfana ake da su wanda ba zakka ne a ciki ba au a karin au ko kuma yana da fili empty shine ake cewa akar ba yi masa komai ba au rab'in ko kuma fili wanda aka kewaye aka yi festin dinsa dinsa bambanci akar da raba a kawar fili ne yanci fuloti sannan rabo kuma an yi wani abu a wajen ko da kos biyu ne ko uku uku ne aka zo aka kewaya to ya zama to raba to shi yasa ya kawo su duka din domin bayani ma fihi wa fa'uli dainihi abinda cikin wayannan abubuwan da ya faɗa din ya ce yana abinda zai iya cike biyan bashinsa to falyu zaki ma biya jihi minal mali abin da yake hannunsa na dukiyan to sai ya fitar da zakka abin da yake nufi shine wannan nisabin ana binsa bashinsa ko in yi biya bashin nisabin ya ragu to amma yana da wasu kayayyaki dukiya ne su ma amma babu zakka a ciki misali yana da babban gida haka na wanda yake zaune da shi ko yana da filaye wanda ya siye su muktana zai zo ya magana akan kiniya in aka ce kiniya wato abin da kawai aka siye shi aka bari ba da niyan a ci riba ba irin wannan to yana da ire-iren wannan ko bayi ko irin filaye ko dabbobi irin su jakuna su dokuna ire-iren su yana da su wanda su ma za a iya siyar da su fili za ka iya siyar da shi ka biya bashinka haka jakuna haka haka dawakai haka bayi za ka iya sayar da suka biya bashin da yake kanka to ya duba wayannan abubuwa waɗanda ba a musu zakka dukiya ne yana da su in ya siyar abubuwan za su iya biya masa bashi da wannan lokaci da kudin da yake hannun ba zai kafa hujja da cewa ana bin sa bashin wannan kudin ba zai fitar da zakkansa fa in lam tafi uruduhu bidainihi hasba hasaba bakiyata dainihi fi ma biyadihi yace idan wannan kayayyakinsa wanda ya bayani akai ba za su iya cike biya mishi bashi ba to sai ya yi lissafin ragowan bashin da da ya siyar da wannan kayayyakin ragowan bashin da ba a biya ba sai ya lissafinsa fi ma biye dihi sai ya lissafi da abin da yake hannunsa misali ya biya bashin nawa kuma nawa ne bashin bai biya ba fai za bakiya ba a da zalika ma fihi zakatu in ya ɗauko kudin da yake hannunsa ɗin ya ɗauko wani ɓangare na kudin da yake hannunsa ya biya raguwar bashin da wayancan kayayyakin ba su biya ba to sai ya duba nawa ya rage to abin da ya rage idan ya kai nisabi to shine ya ce zakahu sai ya yi fidda zakansa idan kuma abin da ya rage bai kai nisabi ba to shi kenan babu zaka a kansa wala yi sukitu dainu zakata habbin wala tamrin wala mashiya nan bayani ya yi ya ce a kudi ya ce maka ga nisabi ana dinka bashi cikin nisabi to saboda haka ba zakka a kanka yace amma zakkan hab da muka yi magana a kai kwaya na abinci da dabino da dabbobi wannan bashi baya iya saukarwa ko nawa ke binka za ka fitar da zakan dabbobi za ka fitar da dabban zakan kayan gona ba za ka ce ai na samu buhu ashirin buhu talatin amma idan na sayar da wannan buhu ashirin talatin din bai wuce ma biya bashin da yake kaina ba ba zai yi ba saboda shi zakan abinci da dabbobi hikimarsa ana so a wadata musulmai ne da abinci shi ne hikimarsa saboda haka idan aka ce duk wanda ake binsa bashi ba zai ba da zakan kayan gona ba zakan dabbobi ba to hikimar faranta zakan kayan gona da dabbobin ya rushe wannan hikimar gaba daya to shi ne sa na kuɗi ake uzuri da bashi amma na amfanin gona ba a uzuri da bashi wala zaka ta alayhi fi dainin ya ce babu zaka a kansa cikin wani bashi da yake bi hatta ya kabi da sai ya karbi wannan bashi wai na kama a awaman ko da bashin nan ya zauna shekaru aru aru fa inna ma yuzakihi li amin wahidin ranan da ya karbi bashin zai fitar da zakan wato shekara ɗaya ne kacal kawai ba da kabdihi bayan ya karbo a zakan ka kira su mana sun karatu wakazalika al'arudu hakanan kayayyaki wannan ya yi bayanin sa baya kayayyakin da kuwa kazalika al'ardu hakanan kaya wanda ya siya ya aji hatta ya biya sai ya siyar da kayan kamar da wannan ya yi bayani a kansa baya wayin kanar dainu a wil'ardu idan bashin ko kayayyakin min mirasi wato da na gado ne gada ya yi ba na kasuwa ba ne falyastaqbil haulan bima ya kabilu minhu zai fuskanci wata shekara mai zuwa daga lokacin da ya karbi wannan ko lokacin da gado ya shiga hannunsa saboda haka idan misali kudi ne na gado yake bin bashi ba bashi ba ko ba raba ba ko kudin kaya ne wanda ba saya ya ajiye ba gada ya yi to irin wannan shi zai fuskanci lokacin da abin ya shiga hannunsa to a nan lokacin zai fuskanci shekara sabo wa adal asagir zaka ya ci yara ƙanana ma a dukiyansu akwai zaka fi amwalin a dukiyarsu fil aini dukiya ne na kudi wal harsi ko amfanin gona wal mashiya ko na dabbobi yara ma za a fitar musu wannan sabanin wannan ne shari'a saboda zahiri shi shari'a yaron da ba mukallafi bane duk abubuwan shari'a babu a kansa to amma da aka ga maslahar zakka din maslaha ce ta yakar talauci cikin musulmai to saboda haka idan aka ce yara masu dukiya babu zakka a kudinsu to musulunci zai ji ciki musulmai za su talauta musamman da yawa za a samu yara wasu suna da gado ba miliyoyin kudi iyayen sun bari ta ce wannan tarin miliyoyin nan shi kenan musulmi ba za su amfana da shi ba sai shari'a sai ta hassase umumin cewa yaro karami ba mukallafi ba ne yaro karami ba mukallafi ba ne a duk hukuncin da bai shafi dukiya ba hukuncin ya shafi dukiya shi mukallafi ne saboda maslahar yakar talauci cikin musulmai hakanan ya ce wa zakatun fitri hakanan zakan fitakai su ma a dukiyan yara shi maza fitar ولا زكاة على على عبد ولا على من فيه بقية رك في ذلك كله yace zaka ba ta wajaba kan bawa ko kan wani wanda yake da ragowan bauta a tattare da shi ragowar bauta shine mutumin da aka yi rubutu da shi cewa ya fanshi kansa ya biya wasu kudin kuma bai biya wasu ba to kafin ya gama biya ya fanshi kansa ba zaka a kansa fi zalika kullihi yana nufin a duk abubuwan da aka faɗa zakan kayan gona ne na kudi ne na dabbobi ne duk wannan gaba daya faiza utika aka yantar da shi falyatani haulan min yawma idin mimma yamliku min malihi ya ce lokacin da aka yantar da shi sai ya fara lissafin shekara daga wannan rana daga wannan rana da abin da ya mallaka na dukiya sai ya fara lissafi yau aka yantar da shi sai ya duba nawa yake da shi in kudin ya kai lissafi to shi shekara mai zuwa tukunan sai zo ya biya wala zakata ala ahadin fi abdihi hakanan babu zakka akan kowa a bawansa duk da dukiya ne amma ba zakka a bayi wa khadimi haka khadim khadimansa wanda shi ma atufu khas ne ba da la'am ma'ana bayin da ya siya saboda su masa aiki su masa aikin gona ko aikin wani abu to gaba ɗaya wannan babu babu zakka wa farasihi hakanan babu zakka a a dokinsa wa dari haka gidan da yake zaune da shi wala ma yutakhadhu lil kiniyati min ar-riba'i wal ururi shine bayani da nace zai zo anan haka duk wani abinda haka aka rike shi ma'ana aka ajiye shi saboda ko saboda ta kwana mutum ne shi yana da zan sai wannan filayen to idan yaran nan suka tashi zan siyar da su zan siyar da aurar da su misali wannan ko zan siyi shanun nan su zauna abu kaza ya taso a yi irin wannan shine ake cewa kenya shi yasa ya ce minar riba'i na gidaje haka fulotai wanda aka sa musu ataba kamar da nan muka faɗa walhudi ko na kayayyaki wanda aka siye su saboda ta kwana da wannan ba zakka a ciki wala fi ma yuttakhazu lilibas haka nan wanda aka mayar da su tufafi min alhali na kayan gwalagwalai da kayan ado na mata misali za a iya samun wata hajiya misali tana da irin su gol su waye abu kayayyaki wanda duk sa su duk ado take da su ba na sayarwa ba ne wannan ba sa cikin lissafin zakka shi ne sai malaman suke cewa idan misali an mayar da hakan an mayar da wannan din ya zamanto hanya ta gujewa zakka ya ce to za a fitar musu ta zaka ta yadda za a gane an mayar da su hanyar gujewa zaka ya kasance sun yi oba sun yawa kasance sun yi oba yanzu wani ne misali kayan da yake zawa da takalmin da yake zawa aron da yake a ɗakinsa kawai kayan da yake amfani da shi a ce an yi lissafi zai kai miliyan goma haka ya wuce gejin kiniya da ake magana aiki da irin wannan za a fitar musu da zakka wa man warisa ardan wanda ya gaji kaya wanda ba kudi ba aw wuhiba lahu aw ko kuma aka bashi aw rafa'a min ardihi zar'an aw ko ya dauko kayan gona daga gonarsa fa zakahu ya mishi zakka to fala zakata alaihi fi shay'in min zalika hatta yuba wa yustaqbala bihi hawlan min yawmin yaqbidu thamanahu wannan shi ake kira zakatul fa'ida ko zakatul fawaid misalin wannan shine mutum ne ya gaji abu ko kuma aka bashi kyauta kayan amfanin gonansa amfanin gonansa wanda ya fitar da zakansu kaga ragowan ragowan kana da buhu ɗari na alkama ka cire misali ka cire misali buhu goma a ciki ba akwai buhu casa'in ba to wannan buhu casa'in din da ya rage din to a ce ka sayar da shi to ba duk wannan abin da aka baka da wanda ka gada da ragowan abin da ka fitar musu da zakka duk babu zakka a kansu sai an siyar kudin da aka siyar din sai a fara lissafi daga ranar da aka karbi wannan kudin sai a fara lissafin fitar musu da zaka a nan ya ce aurafa min arzihi zar'an a nan min arzihi din ba shi da mafomi ko da gonar ba nasa ba ne misali haya ya yi misali ya yi noma hukuncin ɗaya ne hakanan da ya ce fa zakka hudun ya fitarwa amfanin gonan zakka ya ajiye sauran to shi ma ba shi da mafumi ko da bai fitar wa amfanin gonan zakka ba in ajiye abin da ya noma ya noma ya duk hukuncin da ne hukuncin su shine lokacin da aka sayar da wannan kayayyakin da aka bashi ko ya gada lokacin da ya sayar da amfanin gonan da ya ajiye to in ya karfi kudin to anan zai fara sabon lissafi wannan shi ake kira zakatul fawaid an kira shi zakatul fawaid ne saboda ne saboda ba ka aka yi ko gada ka yi kaga bayanin amfanin gonan ya shigo da shi ne ciki amma baya daga cikin shi zakatul fawaid kawai kayan amfanin gona ne an fitar masa da zakka ragowar ko kuma ba fitar da zakan ba aka aji to duk lokacin da aka sayar to kudin za a fara fuskantar sabon shekara da shi wannan baya daga cikin fawaidi da ke hukuncin su ɗaya ne da zakatul fawaid din shine ya hada su bai ɗaya a layi guda amma zakatul fawaid abinda ba wani kudi ne ya nema maka shi ba aka baka shi kyauta a'a hauko kuma ka gada da abin da ya kama da wannan ko rikazi ne ka zo ka samu cin rikazi babu zakka a ciki a gani babu zakka a ciki sai kumusi to ka cire wannan kumusin ragowar kudin zai fuskanci shekara mai zuwa ne to shi ne abin da yake magana kai wafi ma ya kuruju min ma'adini min zahabin au fiddatin azzaka ya ce cikin abin da yake fita daga ma'adin shine inda ake tono ake samu a ma'adin masu tsada ba dole sai gwal ko azurfa da abin da ya kama da wannan ba ake tono min zahabin dinari ne au fiddatin au ko kuma azurfa ne azzakatu ciki ya ce akwai zakka idza balaga wazna 20 dina 20 dinaran au khamsa a wakin fidda ya ce idan dinari in abin ya kai nisabi dinari ashirin da muka yi bayani a kai ko a ko ukiya biyar da muka yi bayani a kai a fidda to fafi zalika rubul ushiri cikin abin da ya tono ya samu to zai cire rubuyin ushiri yau makuruji ranar da abin ya fita a hannunsa shi baya daga cikin sharadinsa a ce za a fuskanci sai ya yi shekara ta wani misali ana cewa wajejen su ina ne ne jogana ne ne cikin gomben nan irin su wajen su sokoton nan akwai wuraren da misali ake zuwa ake tono ana samun abubuwa haka na ma'adin masu tsada ba dole sai su gold ba su lu'ulu su dinari ba dole wannan ba to da zaran ka samu idan masu saya suka saya kudin ya kai nisabi to take za ka fitar masa da zakka wa kazalika fi ma yakhruju ba'da zalika muttasilan bihi hakanan bayan ya fitarwa abin zakka to ragowar wanda ya zai fita a baya da zaran ya ƙara fitarwa in dai tonan a haɗe ne yasa ya ce muttasilan ya kurutu ba da zalim muttasilin bi a haɗe da shi wa in kalla ko da kaɗan ne shi ma da lissafinsa za a ce zalika ne kana tono kana tono sai ka sassanci wani wani ma'adin sai ka fita a rami ga masu siya dama suna jira sai ya siya sai ya cika nisabi ka cire zakansa ka koma rami tono to abin da ka ƙara samu tun da tonon ci gaba za ka yi da shi to shi ma yana cikin lissafi ko kaɗan ne zai za ka kamar yadda muka yi bayani fama za da fabisabi zalika to shi ma abin da ka samu in wancan miliyan biyu ne ka cire masa da zakka abin da ka samu a wannan ramin bayan ka koma tono sai zama naira dubu dari biyu ne ma to da ke a haɗe suke to wannan dubu dari biyu shi ma lissafinsa da lissafinsa za ka cire rubunin mushirinsa shi yasa ya ce wa in kalla don koma komin karancinsa fa'inin kafa'a na luhu biya dihi amma samunsa a wannan tonon in ya yanke ya bar ramin da yake tonon wabta da a gairuhu sai wani ya zo ya fara tonon a lam yukhrij shay'an shi wanda ya fara tonon na biyun ba zai cire komai ba hatta ya buru ga mafi zaka sai ya isa abin da zai fitar sai ya shi ya isa zakka saboda shi ma wannan lissafin kansa ne wannan ya yi bayani akan zakka shi ne zai shiga bayani akan jizya wato khazul jizyatu min rijali ahli zimma jizya shi ne kudin da ake daurawa kafiran da suka yadda su rayu karkashin daular musulunci a basu su yi addininsu wannan jiziya za su na bayar da shi ne maimakon amfana da daular musulunci da suke zaune da shi za a kare musu lafiya duk komai da ake wa talakawa musulmai na wannan daular ruwan famfo ne wutan lantarki ne waye duk su ma suna amfana da shi to a mukabilin amfana da hukumar musulunci shine za suke ba da wannan jizya din ba a matsayin danniya ko matsayin cuta ba ne kamar yadda wasu suka fahimci haka to shi kuma ana karba ne gun maza kawai shi yasa ya ce min rijali ahli zimma al aharari kuma wayanda ba bayi ba albaligi ne kuma wanda suke baragagu ba yara ganana ba wala tu'khadhu min nisa'ihim wa sibyanihim wa abidihim ba a karba gun matansu ko yayansu yaransu kanana ko bayansu ba a karba shi ne wanda Allah yake cewa hatta yutul jizyata an yadi wa musagiruna saboda in aka je yakar musulmai a jihadi yakar kafirai a jihadi ba dole bane sai sun musulunta in sun ce ba za su musulunta ba za su zauna karkashin hukumar musulunci za a iya basu to idan suka ce sun yadda za su zauna karkashin hukumar musulunci to shi ne za su biya hukumar musulunci wannan jizya din dan ta kare musu lafiya da duk abin da hukumar za ta yi wa musulmai su ma za ta yi musu don wannan ne wato hazu minal majusi haka nan wanda ba su da addini majusawa ko waɗanda suke bautawa wuta wa min nasara arab da kuma kiristocin da larabawa ne duk za a karba wajensu saboda abin ba kabilanci ba ne ko wani abu addini ne abin waljiziyatu ala ahli zahabi wanda kudinsu dinar ne arba'atu dananir dinari hudu ne wa ala ahalil waraki wanda kudinsu kuma dirhami ne arba'una dirhamin dinari arba'in to shi dirhami arba'in kai shi dinari fudun ko dirhami arba'in din kowanne zai baka naira dubu dari uku da talatin da tara da naira dari biyu zai baka kenan duk shekara kowa zai ba da dubu an a naira dubu dari uku da talatin da tara da naira dari biyu zai ba shi ne jizya to kaga wannan kudin amountin yana da yawa yi amma abin mamaki waɗanda suke cire updating din zakka nisabin jiya za ka ga cewa ba sa sa nisabin jiziya da Allah idan wani ya kuskura cikinsu ya sa nisabin jiziya za a iya kama shi ma a ce yana so ya kawo fitina ne ko abin da ya kama da wannan saboda siyasar duniya ta yau din harkokin addinin da aka karanta littattafan hadisi littattafan fiqhu duk hukunce-hukuncen addini idan bai saba wa siyasar duniya ba siyasar duniya ba ruwanta ka je ka yi abin da ka ga dama amma idan wannan hukuncin da ka karanta ya saba wa siyasar duniya to ba ka yi sama ma ka fito ka ce za ka bayyana ba a gani yanzu ko diya da suke rubutawa misali ai ba yi amfani ake yi da shi ba kawai suna rubutawa ne idan mutum kashin kansa ya ga dama zai biya ya kaɗe mutum ya kashe mutum ya ga dama zai biya ga adadinsa amma ya ce ba zai biya ba waye sai ya tilasta shi irin wannan zamani ya ce dole sai ya biya da irin halin da musulmai suke rayuwa a ciki suna karanta abu amma ba su da ikon amfani da dukkan abin da suka karanta hukunce-hukunce da yawa na su jiziyan nan da na su jihadi da na harkan bayi da wasu daga cikin hukunce-hukuncen auratayya duk ana kawar da su wasu da sunan haƙƙin mata ko haƙƙin human right haƙƙin ɗan adam a hukukul insan da abubuwa da awi dewa za a yi amfani da su a take hukuncin allah kawai kuma bayan da kuka iya fi sauran to shi ne idan muka kaddara a naira to shi ne zai bada wannan naira dubu dari uku da talatin da tara da dari biyu wa yi haffafu a fakiri ya ce za a sassauta wa talaka wanda ba shi da kudi za a sassauta mishi wa yi hazu mimman tajara minhum min ufukin ila ufukin kuma za a karba a gun wanda yake kasuwanci a cikinsu daga wani bangaren daula ta musulunci yana kai kaya zuwa wani bangare za a karbi ushuru samani ma ya bi uhu zai karbi ushirin kudin abin da ya siyar ushirin ribar da kudin kayan da ya siyar kayan da bai siyar ba ba magana kansa kayan da ya siyar za a karbi ushirin kudin misalin wannan gwashi ne ya kawo kaya na naira dubu dari hudu misali sai ya siyar da kayan dubu dari biyu to a dubu dari biyun to za a dauki zai ba da a ushirin dubu dari biyu zai ba da naira dubu ashirin kenan shi ne mana ushirin abin da ya siyar wannan kaulin ibnu kasim ne ibn qasim ya faɗi haka ibn habib ya ce zai ba da zai ba da ushirin kayan da ya shigo da shi kaga a nashi kawalin fasantin din zai yawa misali dubu ɗari hudun da muka yi lissafi a kai to zai ushirinsa zai ba da naira dubu arba'in kenan a kawalin ibn qasim dubu ashirin kawalinsa naira dubu arba'in saboda ibn qasim ya ce kudin da ya siyar zai bayar shi kuma ce a kayan da ya shiga da shi zai bayar wai niftalafu fi sanati miraran ya ce ko da a shekara daya sun yi ta zuwa suna komawa duk shigowa da suka yi duk shigowa da za su yi to za su ba da wannan amma idan kafiran وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة idan kuma sun dau abinci ne baban da wasu kayayyaki zuwa makka da madina banda wasu garuruwa banda wasu garuruwa daban to a wannan lokaci a ukiza minhum nisfu nisful ushiri za a karbi rabin ushiri ne a wajensu rabin usuri za a karba wajensu saboda muhimmancin kayan abincin da kuma muhimmancin makka da madina din wasu suna cewa makka da madina din ba shi da mafomi misali daular musulunci hukumar musuluncin inda za su shigo da kayan in kayan abinci ne ko ma wanda gari za su shigo da shi cikin daular musulunci to abun nan nisful ushiri za su bayar saboda kayan abinci ana bukatan abinci sosai fiye da kowanne irin nauyi shi yasa za ku ga a zakan kudi fasentin din kadan ne a kashi arba'in za a cire kashi daya amma a zakan abinci ba a kashi goma ne za a cire daya a gani kaga ya fi yawa ai yanzu misali ka noma ka noma hatsi buhu ɗari zakansa buhu goma ne haka buhu goma na mutane da yawa za su amfani a amfana da shi amma a kudi ba santin ɗan kaɗan saboda muhimmancin wadata wato musulmai da abinci ko muhimmancin yaƙar yunwa shi sa aka yawaita to yi shi sa a wannan ɗin ma sai aka rage musu kudin da za su bayar inda har abinci za su shigo da shi wa yi ukhazu min tujari harbiyin al'ushur daga ya ce za a karba daga 'yan kasuwan 'yan kasuwan kafiran da mayaka ne wanda suna yakan musulunci al'ushur za a karbi ushiri za a karbi ushiri su ma illa an yanzilu ala aksara min zalika sai dai in an yarjejeniya da su akan za su bada akan za su bada a za su bada fiye da haka a nan ya gayara hukuncin ne a can yana magana akan su waɗanda suke ba da jiziyan ne to 'yan kasuwa a cikinsu za su ba da wannan ushirin za su ba da wannan ushirin ushirin kayan da suka sayar bayan wannan jibiyan da suke bayarwa a nan kuma yana magana wayanda ba ahadu zimma ba ne in suka shigo da kaya daular musulunci to su ma kamar wancan ahadu zimman to su ma za su ba da ushirin a za su ba da ushirin abin da suka shigo da shi ko dai in sun yi yarjejeniya da hukumar musulunci akan za su ba da fiye da haka to za a yi aiki da wannan yarjejeniyan ne kenan ya nuna ma alu zimma da alharbiyun masu yakan musulunci a bangaren kayayyakin kasuwa da suke shigo da shi hukumar musulunci suke sayarwa to a wannan lokaci a hukuncin su dai ne وفي الركاز وهو دفن الجاهلية yace rikasi ne dukiyan da lokacin jahiliya suke binnewa su mance da shi ko wanda ya binne ya je ya mutu kai a garin tone-tonen ka kawai ba zata allah ya sa da rabon ka kaze ka tono gwalagwalai to a irin wannan idan ka tono ka samu alkhumusu to za ka ba da kumusin abin da ka samu mana 1 over 5 kashi daya cikin kashi biyar din abin da ka samu to shi ne za ka fara alaman asabau a kan shi wanda ya samu zai ba da wannan shi ne zakkansa babu fi zakatil mashiya ya ce wannan babi wannan babi yana bayani akan zaka ta dabbobi ne wa zakatul ibili wal bakari wal ganami faridatu zakan waɗannan dabbobi ya ce farilla ne raƙuma da shanu da tumaki wala zakata min al ibili fi aƙalli min hamsi zaujin ya ce babu zaka a raƙuma in ba su kai raƙuma guda biyar ba zaudadin raƙumi ne wanda shekarunsa ya kai a fitar masa da zaka ya ke cewa zauci wahiya hamsin minar ibili shi ne ce raƙuma biyar shi ne hamsin minar hamsu zautin zaud bizar fafiha shatun jaza'a aw saniya idan raƙumin suka kai guda biyar to za a fitar da jaza'a daga akuya ko saniya kowanne daga cikinsu shine akuyar da da haihuwa ta kai shekara ɗaya ta shiga ta cikin ta biyu shine ake ce masu jaza'a ko saniya idan da haifuwa bai kai shekara ba ko ya kai shekara cicif ko da da kwana ɗaya biyu bai shiga shekara na biyu ba to bai isa a cire shi zakka ba shi ne ce min julli ganami ahali zalikal baladi da ke shaɗin yana ɗaukan tumaki gaba ɗaya idan ka ce rago sha sha haka tinkiya haka akuya haka taure shi yasa ya ce min julle ganami ahali zalikal badal kamar yadda lafazin ganam din ma yana daukan wayannan dabbobi guda fudun gaba daya min da'an da'an in aka ce da'an suna ne na rago da tinkiya au ma'as shi kuma suna ne na akuya da kuma taure shi yasa qur'ani ya ce wa min da'ani sunaini wa min al-ma'az sunaini din ila tis'in zuwa har raƙuma tara ma'ana daga biyar ɗin mai biyar jaza'a zai bayar haka ne shida mai bakwai mai takwas mai tara duk jaza'a zai bayar to wannan shida da biyar a shi abin nan wani a shida da bakwai da takwas da tara ɗin ana kiransu wakasi kamar bonus kenan ma'ana dabbobin sun karu abin da ake bayarwa kuma bai karu ba kenan farida ta farko raƙuma biyar wakasin wannan farida kuma bonus dinsa wato shine raƙuma guda fudu ne sun karu amma abin da ake bayarwa bai karu ba ta yi ce fa'inka sun mafi ashiri shata ne in ya cika goma to akuya guda biyu ne zai bayar jaza'a guda biyu ko saniya guda biyu ila arba'a ta ashara har zuwa goma sha fudu to nan ma sha daya da sha biyu da sha uku sha daya sha biyu sha uku sha fudu to wannan duk a waqsu ne bonus ne ma'ana adadin ya karu amma kuma abin da za a bayar bai karu ba za ka ga fudu ne tsakanin to sannan sun mafi kamsa ta ashara in sun kai goma sha biyar salasu shiya za a ba da akuyoyi guda uku ne ila tisa ta ashara har zuwa goma sha tara nan ma za ka ga waksutun fudu ne kaga sha shida sha bakwai sha takwas sha tara waksu bonus ɗin guda hudu ne فإذا كان الإشرين إنتك أشرين كما فأربع شياء ذا بادا تماكي بدا فقني إلى أربع وإشرين أرزوا إشرين دا إشرين دا فقو زوا أشرين دا فقو نما إذا كدوبا أشرين دن زوا أشرين دا فقو دن أو كاستن بدا فقني شيني 21 da biyu da uku da hudu sun mafi hamsin wa ishirina in ya kai ashirin da biyar bintu mahab shi ne zai ba da bintu mahab wahiya bintu sanataini ya ce ita ce akuyar da aka a nan in ya kai ashirin da biyar za a bayar a rakumi ne ma'ana duk wanda ya faɗa na bayan daga biyar zuwa goma goma zuwa goma sha biyar goma sha biyar har goma sha biyar har zuwa ashirin wannan duka zakan na raƙumi ne amma ana cire zakan a akuya ne har zuwa ashirin da ashirin da hudu idan ya kai ashirin da biyar kuma za a fitar da zakan a raƙumin kansa raƙumin kuma za a cire bintu makhaf ne bintu makhafin a yadda shi ya faɗa ya ce wayya bintu sanatai ne rakumin da da haifuwa ya kai shekara biyu amma kaunin yawancin malikiya suna cewa ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu a ta biyun ko da ta biyun bai cika ba to bintu mahab shi kuma zahirin maganarsa ya ce sai ta cika shekara biyu tukuna jamhur malikiya sun ce ta cika shekara daya ta shiga ta biyu shine bintu makha fa in lam takun fiha idan kuma ba shi da cikin rakumansa babu bintu bintu makhatin fabunu labun fabunu labun zai ba da ibnu labun bintu makhatin an ce bintu makhat ne ma'ana a wa rakumin rakumin ana dab da haifuwar kaninsa shi ne ma'anar bintu maha ana naƙudan haifuwar mai biye da mai biye da shi aka ce ibnu labun kuma dan mai dauke da nonon da take shayarwa shi ne ibnu labun amma kiyasta su a shekara ɗin shi ne ya fi shi ne ibnu labun shi kuma ibnu labun din wanda da haifuwa ya cika shekara biyu cikakke yana kokarin shiga na shekara uku shine ibnu labun zakar yana nufin ba bintu labun ba ibnu labun namiji shine zai bayar idan rakuman suka kai 25 in kuma ba shi da bintu mahab kaida bintu makhab ila khamsin wa salafin har zuwa raƙuma talatin da biyar kaga kenan daga ishirin da biyar zuwa talatin da biyar waksu ɗin guda goma ne ishirin da biyar ishirin da shida da bakwai da takwas da tara talatin da ɗaya da biyu da uku da hudu wayannan adadin sun goma duka works ne adadin ya karu amma abin da za bayar bai karu ba sun mafi sittin wa salasina bintu labun sannan ya ce idan raƙumin sun kai talatin da shida zai ba da bintu labun ma'ana namiji ba ibnu labun ba wahiyya bintu salasi sinin ita ce wacce ta cika shekara a uku da haifuwa shekara uku da haifuwa wannan a kaulinsa kamar da a can ya ce bintu sanataini nan ma ya ce bintu salasitinin ya cike shekaru amma su malikiya suna cewa wanda ya cike shekara biyu ya shiga na uku ko da bai cike na ukun ba ana cewa bintu labun din ne ila hamsin wa arba'ina har zuwa arba'in da biyar to daga talatin da shida zuwa arba'in da har zuwa arba'in da biyar din waksu din guda tara ne waksu guda tara ne ma'ana talatin da bakwai talatin da bakwai takwas tara arba'in da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar works din guda tara ne sun mafi sittin wa arba'ina idan kuma ya kai arba'in da shida hekka za a ba da hekka hekka ita ce wacce ta shiga shekara a uku tana ƙoƙarin shiga ta shekara hudu wahiyar lati sai ce ita ce ya suluhu ala zahari alhamdu wanda zai yi a lafta mata kaya wa ya turuku halfahadu sannan kuma zai yi namiji ya yi tsarkinta ya buge ta wahiyar bintu arba'i sinina ila sittin ila 60 da annan ma da ya ce wayya bintu 40 sinin to yana nufin wacce ta cika shekara uku ta shiga ta fudun ko da ma ba ta cike ta fudun ba fahal din a kowane irin dabba shine dabba namiji wanda za a sa cikin dabbobin dabbobi mata saboda dabbobi matan sa haifafa shine ake cewa fahal to a lokacin da ya zamo haka za ka ga kana da waksu goma sha hudu ne tsakanin arba'in da shida zuwa sittin da daya waksu guda goma sha hudu kake da shi ma'ana adadin ya karu amma abin da za a bayar bai karu ba shi ne ce sun mafi ihida wa sitti na jaza'a sannan in ya kai 61 to za ba da jaza nan ma ya ce wahiyya bintu hamsi sini jaza din ita ce wacce ta cika shekara biyar cicip alhali a nan ana nufin ta cika shekara hudu ta shiga ta biyar ma'ana a duka shi ya cike su ne alhali cike shekarun ba sharaɗi ba ne kawai ko bai cike shekarun ba to jaza'a ne haka a sauran ma gaba daya shi ne kana so ka gane wannan kaga bintu mahab za ka ɗauki mim din mim din za ka ɗauka kasan bintu mahab din da ibnu labun ɗaya ne kamar da ya riga ya gaya ma idan ba ka da bintu mahab shi ne za ka ba da ibnu labun ibnu labun sannan kuma za ka zo ka ɗauki lam ɗin bintu labu ka ɗauki ha ɗin hikka ka ɗauki jim ɗin jaza'a sai ka ba su ramzi milhaju in ka ba su ramzi milhajun nan shi bintu makar ta cika shekara ɗaya cicif ta shiga ta biyu bintu labun ta cika shekara ta biyu ta shiga ta uku sannan hekka ta shiga shekara na uku ta cika shekara uku ta shiga ta fudu sannan kuma na ƙarshen jaza'a ta cika shekara na fudu ta shiga ta biyar yadda ka fara lissafi kaga harufan guda mil hajjutin harufa fudu ne yayi to shekarun ma fudu amma kowanne na farkon ya shiga ta cika shekara ɗaya a gane na biyu ya shiga shekara na biyu na uku ya shiga shekara na uku na fudu ya shiga shekara na fudu saboda yawancin irin wani abubuwa in ba da rumzi ba ya mutum sai ya rikice masa milhaju milhaju mim din bintu makhad lam din bintu labun sannan ha din hiqqa jim din jaza summa fi 60 wa 70 ya ce idan ya cika 60 da a 76 yana nufi tsakanin 61 zuwa 76 din waksu ne nan ma waksu din in ka kirga zai baka guda goma sha hudu ne cikin to binta labuni zai ba da bintu labun din guda biyu shine binta labuni ila 90 har zuwa adadin ya cika 90 nan ma tsakanin 76 zuwa 90 din za ka ga waksu guda goma sha hudu ne ma'ana adadin zai karu amma abin da za a bayar ba zai karu ba sun mafi ihda wa tis'in sannan idan ya kai casa'in da ɗaya hikkata ne za a ba da hikka guda biyu ila ishiri na wa mi'a casa'in da ɗaya din shi ne ƙarshen furut ƙarshen furut saboda da ya ce ila ishiri na wa mi'a ishiri na wa mi'a din baya daga cikin furut yana cikin hisab ne shi yasa ya ce fama za da ala zalika fa fi kulli 50 hikka wa fi kulli 40 bin tulafun idan ya kai 120 to a wannan lokaci a kowanne 50 hikka a kowanne 40 bin tulafun haka za ka dinga cirewa to domin haka za ka ga ana da a furutun ana da su guda guda goma ne ana da biyar goma biyar goma a biyar goma goma sha biyar a ashirin sai talatin da shida arba'in da shida sittin da ɗaya saba'in da shida da casa'in da ɗaya su ne furutun furut su goma sannan aukas ɗin kuma sun kashi kashi kashi kashi daban-daban ne wannan kashi akwai waksu guda hudu waksu hudu din su uku ne kamar yadda muka rigaya muka karanta waksu hudu su uku ne sannan kuma akwai tara waksu tara din shi kadai ne sannan kuma akwai goma waksu goma ma shi kadai ne akwai kuma waksu goma sha hudu waksu goma sha hudu su uku ne sannan kuma a waksu wanda ya fi yawa shi ne ashirin da tara tsakanin 91 zuwa 120 zuwa 120 wannan shi ne filla-fillan harkan abin da ya shafi gado kenan idan aka karanta gado ba yi bayanin waksu ba wasu yana dagula musu da lissafi misali aka ce biyar har zuwa tara to me biyar akuya zai bayar me shida akuya mai bakwai akuya mai takwas akuya mai tara akuya duk kuncin su da ne wannan ƙarin ba za a yi lissafi da shi haka works din da yake tsakanin kowanne farilla shi kuma biyar din misali suna kiran shi farida goma ma farida abin da yake tsakanin farida da farida shine works goma farida sha biyar farida abin da yake tsakanin goma da sha biyar shine waksu haka goma sha biyar zuwa ashirin abin da ke tsakanin su ashirin da biyar zuwa talatin da biyar abin da ke tsakanin su to shi yasa za ka ga farilla ɗin su goma ne aukas ɗin kuma nau'i daban-daban su biyar ne akwai wanda daɗe-daɗe ne kamar tara kamar goma daɗe-daɗe ne akwai wanda uku ne kamar fudu su uku ne akwai goma sha fudu su masu uku ne fudu uku goma sha fudu uku sannan tara daya goma daya sai ashirin da tara shine mafi yawa shi ma daya goma da tara da ashirin da daya goma da tara da ashirin da tara ɗaɗɗaya ne su sannan fudu uku uku ne shi da sha fudu sha fudu to shine aukastin kenan don ma dama mutum bai fahimci aukas ba sannan bai ɗau ramzin ramzin shekarun dabbobin da ake cire musu ba ba yadda za ya fahimci babin zakka shi yasa karatunmu na yau din baya ja baya tafiya